أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين صاروا برؤية النبي المختار رضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القطب المختوم برزق المحمدية وقطب الأقطاب الشيخ الصيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاشف الإلباسي الشيخ الصيد إبراهيم الناصي الحمد لله من قول مع الله سبحانه وتعالى da ya sake ba mu dama da aran lokaci muka sake dawowa karatun wannan littafi namu na annahul wadihu aljuz'ul awwal a baya mun yi karatu halkoki guda biyu a yau kuma za mu tashi a halka na uku inda malam ke ce mana taqsimul fi'li bi itibari zamani karkasa fi'li ta hanyar lura da zamaninsa dalili da malam ya ce mana karkasa fi'ili ta hanyar lura da zamaninsa saboda shi fi'ili karkasuwarsa za ta iya yiwuwa ba ta wannan yanayin ba kamar yadda dai karatuka za su zo mana a nan gaba shi fi'ili zai iya yiwuwa wata rana kuma mu ce za mu raba shi ta hanyar sanin lafiyayye da mai illa akwai wannan karatu wanda zai zo mana a gaba shi fi'ili wata rana za mu iya ce za mu iya raba shi ta hanyar sulasi da ruba'i da ainihin kumasi da sudasi ma'ana ta hanyar yawan ainihin baƙaƙensa mai baƙi uku ne ko hudu ko biyar ko shida wata rana kuma za mu yi za mu raba fi'ili ta hanyar kasancewarsa mazidi ko kuma mujarrabi ma'ana wanda aka yi makari ko wanda ba a yi makari ba to shi yasa a nan sai ce karkasuwar fi'ili amma ta hanyar lura da zamanin da aka aikata ayyukan wato yan uwa anan su lura gaba ɗaya zamani muna da zamani uku ne duniya gaba ɗaya kawai kwana uku ne a cikinta saboda haka shi ya sa ma fi'ili muna da guda uku ne kacal babu na hudu to kamar yaya nake nufi da nace duniya gaba ɗaya kwana uku ne a cikinta mu lura sau da yawa idan a ƙasa akan ce ana yin taro amma taron ne ake ce ka ce ana yin taron tunawa da 'yan mazan jiya ashe duniya akwai jiya a cikinta to me jiya take nufi wai abin da aka yi tun daga jiyan har zuwa bayan jiya har zuwa shekara dubu ɗari nawa ma a bayan shi ake kira da jiya dan mu kanmu mun san aka ce yan mazan jiya ba ana nufin jiya jiyan nan ba dan inda jiya jiyan nan ne mu ma muna cikin ta ai to sai ka ji waɗanda ake tarihin kila ma wasu daga ciki sun rasu kafin kai a haife ka to kaga ashe wata jiya ce ake nufi ta ma'ana to shine dai abin da ya wuce kawai shine hausa ce ta ce mai jiya to shi ne kaga muna da zamani ɗaya shi ne jiya ma'ana abin da ya wuce kawai a takaice ko kuma wani lokaci idan yara suna wani abu na rashin kyauta sai a ce ko rabu da su ai ka san ƴan yau ne ai ƴaƴan yau ne ai ma'ana wai ana nufin ƴaƴan cikin wannan zamanin da muke ciki a ce duniya akwai yau a cikin ta shine lokacin dai da ake ciki ai ba ana nufin yau din na aka haifi yaran ba da yawa aka haifi su ai ba za mu iya magana ba kawai abin da ake nufi ana nufin yau zamanin da muke ciki To, idan kuma lokaci yaran suka wani abin sha'awa sai ka jance, oh yara manyan gobe, ai ba gobe gobe ake nufi ba, ai ba gobe ne za a waye gari kawai sun girma ba, ana nufi abin da zai zo nan gaba ko da shekara dubu ɗari ne nan gaba ana nufin gobe, tunda dai gobe tana gaban mu ne to su ma ragowar kwanakin suna gaban mu ne to kawai a shi duniya kwana uku ne jiya yau sai gobe to haka nan shi ne muna da shi kashi uku ne kamar yadda dai karatu zai nuna mana a nan gaba. To anan sai malam ya ce mana al-fi'lul madi aiki wanda ya riga ya wuce aiki wanda ya wuce ma'ana lokacin da mai magana ya zo yake baka labarin abin da ya faru shin Allahumma akan shi ne ya faru ko ko akan wani shi ne ya faru amma dai kana jin magana zaka gane a oke to ba yanzu ne ake yin abin ba ba kuma nan gaba ne za a yi ba a an riga an yi abin da ya wuce ko da kuɗin minti ɗaya ne zuwa abin da ya bayan shekaru masu yawa to shine ma da ya kama na misalai kamar guda shida a wannan babin yace al'amsilatu misalai jaral kalbu fassara na kalma kalma duk da na sha faɗin cewa ba lalle ma sai an fassara ba saboda shi karatun nahu ba wai gundarin fassaran kalma yake koya maka ba amma dai saboda a daɗa samun wani ribar kafa shi yasa muke fassarawa karan ya gudu karan ya gudu jaral kalbu karan ya gudu wa kafar rajulu mutumin ya tsaya mutumin ya tsaya ba alkitabu littafin ya bata littafin ya bata amma asalin kalmar ba'a tana daukan tozarta to anan da abin da ya tozarta da yayi an neme shi a rasa kenan saura ta shine ma'anan ba alkitabu littafin ya bata sannan sai waɗannan uku farko kenan uku farko kenan to a lura akwai wani karatun da duk da ba mu zo kan shi ba amma malam ya dan yi mana a ɗan tsokaci cikin hikima a kan shi. Wannan fi'ilan guda uku da ya kawo na farko, in mun lura da duk waɗanda suka aikata aikin za mu ga maza ne. Maza dai ko dai almuzakkarul hafifiyu ko almuzakkarul majaziyu. Ko dai namiji nan tabbas namiji dai wanda muka sani wanda yake namiji. In muka ce namiji wanda yake bisa tabbas shine namijin da misali idan ya kusanci mace ta wannan jinsin nashi za ta iya samun ciki har ta haihu kamar alkalbu kare almuzakkarul hakiki ne namiji ne na tabbas saboda in ya kusanci ne kariya za ta iya samun ciki kuma ta haihu haka nan arrajulu mutune mutum in ya kusanci mace za ta iya samun ciki ta haihu to shine almuzakkarul hakiki sai kuma almuzakkarul majazi alkitabu littafi littafi babu mace littafi da shi littafi namiji ya kusanci ta za ta haihu amma dai larabawa a yadda suke kallon su suna izinin shi a matsayin namiji ne ko a hausa muna da wannan akwai kalmomin da ana faɗin su a hausa zaka ji in mun zo ba su lamiri ma'ana wakilin suna zaka ji da wakilin suna na mace muke ba su ko da ko wannan abun ba mai rai bane ba haka nan akwai kalmomi ko sunayen da idan mun zo ba su lamiri shine pronoun wakilin suna zaka ji mun ba su wakilin suna namiji na namiji ne ko da abin nan ba mai rai bane ba misali kamar mota zaka ji mutum ya ce mota ta ta lalace mota ta ta lalace kaga da kalmar mai lamirin mace ba kamar da zai ce mata ta ta yi tafiya haka yace mota ta ta lalace kaga mota ya ba ta lamiri na mace amma ba mace ba ce bisa hakika to shine abin da nan nake nufi shi ma haka littafi to misali ko a Hausa littafi namiji ne ko mu a Hausa muka ce littafi na ne ba littafi ta bane sauraka wannan shine bayani da nake so a gane wannan ukun sai ka su a matsayin maza to sai kuma uku na gaba yace da katis swatu agogon ta buga ba bugawa na lalacewa ba saboda mu a Hausa muna da bugawa na lalacewa idan muka ce ai abin ya buga ma'ana ya lalace to ba haka ake nufi ba irin agogon ta buga lokaci din nan ma'ana sai kara kan kan kan na buga lokaci to shine ake nufi anan da da katis swatu ja'atul din yarinyar ta zo yarinyar ta zo babati da jazatu kazan ta yi kwai kazan ta yi kwai to anan anan abinda zamu lura da shi shi kuma waɗannan uku sai ya kawo su a matsayin muhannas ma'ana sunaye na mata shi ma sai ya kawo biyu al-mu'annatul haqiqi da kuma al-mu'annatul majazi maja al-mu'annat al-majazi sai ya kawo kaga kamar agogo ita ma ai dinda mu a Hausa ma agogo namiji ne amma a larabci agogo mace ne to kaga to menene bambancin fi'ili idan ana so a nuna wannan mace ne ta yi ko wannan namiji ne ne bambanci shine ita in mace ne ta yi to karshen za a ƙara ta'u ni da karatun na ce ba mu zo kan shi ba amma dai tunda malam ya dan yi wannan wannan tsarin to yana nufin a dan iya matsalibi dan ƙarin haske a kai duk fi'ili idan ya zama to mace ce ta aikata to karshen shi ana ƙara ta'u kamar faɗin wani mawaƙi alam matfahayyat summa qamat fawadda'at falamma tawallat kadat an-nafsu tadhaqu alam ta sauka fahayyar sai ce gaisuwa sun makamar sai ta tashi fa wadda aski ce ban kwana alam ma ta wallace yayin da ta bada baya ta da tinnarsu sai rai ta kusa ta hagu ta fita ma'ana kaga wannan fi'ilan gaba ɗaya mata in mace ne ta aikata kenan yasa kasar ji sai ya kawo ta alam mat fahayyar sun makamar fa wadda asalam ma ta wallace ta da tinnarsu ta hagu to wannan shi ne saboda haka in fi'il ya zama to mace ce ne ta yi aikin to kawai ƙarshen ana ƙara ta'un ne ana ƙara ta'un ne to mu koma cikin ainihin karatunmu da ya ce jaran kalbu karen ya gudu kaga yana ba da labari ne bayan faruwar aikin to irin wannan shi ne shi ake ce mafi limabi bayan an yi aikin ne sai wanda yake son ya ba da labari sai an yi kaza ko kai ce wa kafar rajul musulmin ya tsaya sai bayan ya tsaya yake ba da labari ko ku yace ba alkitabu littafin ya bata to sai bayan ya bata ne yake bada labari haka nan da qatis sa'at sai bayan agogon ta buga ne sai yake bada labari haka nan ja'atul bintu yarinya ta zo sai bayan ta zo ne yake bada labari haka nan babatu dajajatu kazan ta yi kwai sai bayan ta yi kwai din ne yake bada labari to wannan irin wannan fi'ilin da yake bada wannan ma'anan shi ake cewa al-fi'lu al-madi ma'ana aikin da ya wuce ma'ana aiki wanda ya rigaya da ya wuce to wannan shine abin da ake nufi yanzu sai mu shiga zuwa ga ka'ida na wannan ainihin fasali da makaranta na fi'ili wanda yake mabi al-qa'ida qa'ida al-fi'l al-madi aikin da ya wuce huwa kullu filin shine dukkan aikin da ya dullu yake shiryarwa ala husuli amalin a bisa faruwar wani aiki fi zaman al-madi cikin zamanin da ya riga ya wuce cikin zamanin da ya wuce wannan shine karshen wannan fasali kuma anan zamu tsaya dan kuma kamar yadda sanarwa ya gabata tafiya ce ta buduro shi sa karatun ya dan tsaya kwana biyu amma insha Allah za a ci gaba da kawo shi lokaci bayan lokaci insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu dan uwanku a cikin sha'anin Allah Abubakar Umar Sharif Sufi anguwan Kana sabon garin Zaria Kaduna State Nigeria namban waya don kira don karin bayani ko tambaya ko karin haske ko WhatsApp number shine 080 24 36 51 15 080 24 36 51 15 wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu